أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana kan wato karama muka ce akwai karama zahira akwai karama batina da Allah ke bayyana da ita ga bayansa na kwarai har muka kai da muka fara magana akan wasu daga cikin karamun sirjani muka fara faɗan waɗansu muka ce babbar karama sa sirjani ita ce tsayawarsa a kan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kuma qala rahimahullahu sannan malam mai musulmi Allah ya ji an sai ci gaba da faɗa yana faɗan karamun shautijani ta ce wa min ru'yatun nabiyyi al-hadi wa hiya ladayhim ghayatul muradi wa minhu yana daga cikin wannan karama da muka faɗa wanda abin da ke haifar da ita al-istiqamatu istiqama idan ke haifar da ita yana daga cikin karamar tafsir ru'yatun ru'yatun nabiyil hadi ganin manzon Allah wanda yake shine sunan sa ne Muhammad al-Hadi ganin sa da ido na basira dinnan wahaya ita shi wannan gani na annabi gani da ido ladaihim awrun sufaye ko wajen rijalu al-kummalu غاية المراد تتبقى أبو النراع المقصود من أبو النجي يرنس والغرض من هذا أبو النجي لذوانا مختص به سيدنا رضي الله عنه أبو النجي وتجاني في قنكر في الله يدره من الاجتماع ندق حدوى بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم لشجبان سامموس من الله صلى الله عليه وسلم yaqabatan a farke ba bacci ba wa mushafatan quru-quru yana ganin sa wasu alihi yana tambayar annabi an kulli ma yuridu su'ala anhu ga abin da yake sai tambaya annabi wa mushawaratuhu su'aluhu wa mushawaratuhu kan ne mushawarar sama fi jami'il umur a cikin dukkan al'amurra wa tarbiyatu ala yadayhi ala yadayhi shi tarbiyantar da shi والتلقي منه لغور سيد التبا والرجوع إليه قومنا غور سيد قوما في كل شيء أتن قوان أبو جلا أو دقا قرن كوبا وألم اتكسن أن رؤية النبي من النبي قبسا أفركي بعين الرأس إذا ننبكي كنكا كي كلوا لذاته الحقيقية لذات أن ابن حقيقة فقد نص على جوازها جماعة من العلماء karkata wannan abu ne ba ko ta malamai da yawa daga shugabanni al-mu'tabiri na wanda suke abin lura sun bayyana bisa ga halaccin irin wannan ganin annabi din gani da ido wa fi an ba da labarin kowa irin wannan ganin annabi kuru-kuru likasirin ga mafi yawa min al'adu ne daga masana Allah an kamili na kamili ba ma shi wata jarabar da yawan suna ganin annabi kuru-kuru قال شيخ جلال الدين السيوطي من جلالين رضي الله عنه يتي في معلفه أتمل الكتاب فأمجي ترجمه وانجيما ترجمه وانظر هذا الكتاب أكدوه عن الكتاب في الإعلام بحكم عيسى عليه السلام السنة روى da hukuncin annabi hukuncin annabi Isa idan nazala in in wato Isa ya sauka hukuncin da zai yi da shari'ar annabi zai hukunci إذا نزل إذن إيسا يفقه يجتمع بالنبي جهر للنبي ولا مانع بامعنا ومن أن يأخذ عنه ما احتاج إليه انفقار للنبي زي كربا بندك بقائك لبقاتها لكي من شريعته لدك شريعة النبي ما نفسه بابندا جلال الدين السلطية فتا يتي الثالث نوكو أن جماعة من عائمة الشريعة وفي جماعة لكي سواقبا من شريعة nasu sun bayyana ala annan min karamatul wali cewa yana daga cikin haƙiƙa yana daga cikin karamomin wali annahu yara nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana ganin annabi wa yastami'u bihi yana haɗuwa da shi fil yaqabati a farke wa ya'khudhu anhu ma qusima lahu yakan karba abin da Allah ya raba masa zai karba a wurinsa min ma'arifin na daga sanin Allah wa mawahidin da baye-baye وما نس على ذلك من الشافعية هذا جوان بين حقا هذا جوان الشافعية ومن أئمة المالكية لوصل قد تنشى جوانين مالكا wato manyan malaman da suka faɗa haka cewa akan game da shi a kafona a aurensa al-qurtubi imam al-qurtubi wa ibn abi jamrata da ibn abi jamrata wa ibn al-haji fil madkhal a cikin littafin kuma madkhal dukkan sun ba ce ya eh a rufai masana Allah kamile sukan haɗu da annabi har su karɓo su abubuwa a wurinsa وذكر صاحب الجيش ميزيك ما يبقى أن المطالي رحمه الله تعالى إبراهيم اللقاني حكى يا بعد الأبار اتفاق الحفاظ كما ما حدثان حديثين في اتفاقي على جواز رؤيته سوايا حالة أداء النبي صلى الله عليه وسلم في الأبد أمرك والمنام لبتي وأنهم لم يختلفوا في ذلك كما حدثان حديثي بصير ساباني بدك فبجنس يا أبو أنا جنا النبي أبرجك وأبتي وإنما اختلفوا abinda suka yi sabani hal yarar ra'i za ta sharifa ta haqiqatan shin wanda zai ce ya ga annabi a gani na zahiri ko a gani na mafarki shin zatin annabin ya gani au misalan ko ko aya ya ga wani abu ne da yayi kama ya hafiha da yayi kama da wato wato kamata annabi fazabal awwal wata daga cikin malamai na farko suka jama'atun إلى الأولى جماعات وجماعة تنتفي زوا غن فرقو سوى أنا أنا أنا جن ذات سنة حقيقة وذهب إلى الثاني القرادي والغزالي الإمام الغزالي الإمام القرادي فكتبت آآ ونم مثاله رأس جنبي ونبي كما دا wato sura annabi da amma ba annabi ne suka gani ba haka wasu wa'annan suka ce wasu suka ce a haƙiƙar sura sawalan وذكر هذا الخلاف السيولي فيما إمام السيولي بدون صحباني أذن النبع سورة تحقيق أقوك مثال يحكي حكيها أذن يقول يحكيها لإيك كما جاتا يا فراتي تنوير الحلق في إمكان رؤية النبي والملك لتابن صح ليسا متصدونا حفتك دوه أتكن كبتت دجنن النبي الملائكة ثم لتابن وقال ما بعده بعده ما نفسه bayan abin da ya bayani ya faɗa ba da nafsin abin da ya faɗa nan yace wa fassara al-qadi Abu Bakar ibn al-Arabi al-qadi Abu Bakar ibn al-Arabi ya yi bayani ya bayyana ya yi tafsiri a cikin magana wa qala sayyid ruhiyatu sallallahu alaihi wasallam bi sifati al-ma'luma ganin annabi da surarsa da aka sanki idrakun adal haqiqati riskana bi da haqiqata ورؤيته على غير سبب المعلومة جنن النبي كوبا أصفر دا أكفن يريتبا إدراك للمثال في عمر الثاني دا كمن تا وهذا الذي قاله في ذات الحسن وأنه إن أبن أبن دا يفقى إنا أبن إن ليس إنا ثم تكجو ألا إتي يعني أبسوئي رحمه الله إمام السيوتي الله يجب أن سيتي ولا يمتنع رؤية ذاته الشريفة بجسده ورويه amma wannan bai hana ba azratin annabi da jikinsa da ruhinsa ba ba za ka ce wannan kula annabi sallallahu alaihi wasallama dan annabi wa sa'ir al-anbiya da sauran annabawa ahya'ur rayuni ruddat ilayhim arwahum ba'da ma qubidu ana mayar musu da rayukan su bayan an karɓi rayukan wa uzina lahum bil khuruj ana yi musu kuma izinin su fita min quburihim da kaburburansu والتصرف فيه تصرف بالملكوت العلوي والسفلي ثمد قفا هنا في تصرف ثمد قفا وقد علم البيهقي امام البيهقي اي تاليجي يا ولف جزءا ونينكي نحكي حياة الأنبياء إليه مغانا عن تجرى أيوة النباوة غير التابي وقد ألفنا فيه وقد جزءا لطيفا ألفنا فيها وضمن تعليف أتمنى للتابي ونجزء لطيف انتهى المراد منه بلفظه ثم قال فنيت إليه بعد كلام طويل ما ينزل فيه أو في ما مصيري ما نصره كعب لبعانا فحسل ويا ثبت جنين مجموع هذه النقول daga tattara wa'annan wato nasoshi da muka yi wal ahadith da hadisai ya tabbata jina annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi حي الرأيين بجسده لجنسا وروحه لروحنسا وأنه يتصرف شاء النبي أن تصرفه ويسير حيث شاء أن تبع النبي في أقدار الأرض عن جسد من أذى وفي الملكوت يوم عن الملكوت وهو بحياته أكمرت التي كان عليها وإليه كي قبل وفاتي ثم وفاتها لم يتبدل منه شيء ولا أبدا يتنزع وأنه مغيب عن الأمثال أنه أنفقد بالتشين قبر إلو إلى من إبابة لننزع كما غيبت الملائكة كما إن أكا أري من ملائكو مع كونهم أحياء ترى السوى ملائكو رايزين إقوار يسعكم ملائكة amma ai ba a ganin sa ko saboda da aka tsare mu gabarin ganin mala'ika haka aka tsare mu gabarin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu sai dai wanda Allah ya so kuma ya ya yi maka ya masa ya gani kana nan an mala'iku rayu ne bi ajzalihim da kunan su fa idza arada Allah idan Allah ya so rafa alaihi jabi dauki na kai gari an idraji karamatihi garskar wato karamar annabi ka ra'ahu ala hayati da Allah sai Allah ya saka ganki bisa ga kaman nan ta za Allah ce wa alaiha wanda yake kai la mani amin zalika ba mai ana haka wala da'iya ila takhfifi ba kuma wani mai kira zuwa ga ba ba wani dalilin cewa wani kebancewa jir wajen misali da ganin kwatan misalin kwatan kwatan sa ko surarsa ganin ganin misalin sa wa hada tahsilu ita wannan tabbata tabbata tarihun ya bayyana fi annal ladhi jamadahu suyuti abinda imamu suyuti ya dogara da shi rahimahullahu ta'ala la ji dan sa min khilafi na daga wancan sabani da aka faɗa cewa wasu suka ce za a ga zatin sana haƙiƙa za a ga na to misalin sa za a gani a bayan ya faɗi wannan yace a ma zakara ba ba da ma zakara qabaqatin nasi bayan aminal khilafi na daga sabani min imkanin ruwayati imkanin ruwayati sallallahu alaihi wasallama wato saban da aka a ganin yuwar ganin annabi ya qabatan wa mashafatan farke ulqur da za ta yi min tarura da haqiqa da za ta san madaukaki na haqiqa huwa aidan shi daɗa. katin ya wadatar duk wannan abin da aka faɗa tsira da jami'i ma ya hadasu fi wajen sihhatihi kama tura ya wadatar a raddi ga dukkan wanda yake ya hadisi bi wani wani abu da zai kaushi kaushi a cikin fuskar a cikin fuskar ingancin wannan magana kamar ta zaka mai da kamar da kake gani wa qala imam as-sahili ma ya faɗa fi buwati salik wannan littafi ba da ma zakara bayan sahili ya faɗi tabaqatin nasi wato hawa hawa na na mutane da intibai surati shariba a cikin wato wato intibain sura annabi sallallahu alaihi wasallam fi nufusin wato ganin sura annabi a cikin zuciyarsu wa wara hada ma huwa adna darajatan min da kuma abin da yake bayan wannan shine mafi mafi kuma bayan daraja huwa shine an yarahu bi ayni ra'sihi abin da yake bayan wannan kenan ganin annabin wanda ya mafi dauka daraja shine mutum ya ga annabi bi ayni ra'sihi ya ganshi da idanun da ke kansa ya nan kuma ya ganshi kuru-kuru fi alamin hissi a zahiri wala tunkaru hadha imam sahili yace ai ba mai nubba mai musun wannan faqad yukrimullahu man yasha Allah yakan girmama wanda yazo min ibadi daga bayansa daga annabi akan wannan zahiri kurkuru da idansa bi iqamati suratihi alkarimati lahu Allah ya tsaya masa da sura annabi ya ganta wannan ba wani abu bane haitai sai da wahar ya ganki wannan Allah ya so ya girmama ka sai maka wa hada ta wannan min ja'izul karama da daga karama da ta halatta Allah ya zama ya maka baiwa kaga annabi da idanka urukuru allati yatahu biha Allah biha iba biha Allah biha awliyahu wanda Allah yake yi wa bayin sa na kirki karaba da ita shine gana annabi qala bi sirri rawl nasrain ya fada cikin wannan littafi mun fa'ida salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam da fa'ida salati annabi أنها هي صلاة النبي تقرب الأبد منه صلى الله عليه وسلم إما قصن تدباوا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم من صلاة وصلاة النبي سكتار وقصد النبي حتى يتلقى منه يقظة har ya zama yana talakin da annabi kuru-kuru yalkaci ma'ahu ya kwatan har ya zama ya gamu da annabi kuru-kuru wabi zalika to da wannan ne fa ya amanu min salbi idan mutum ya kai irin wannan matsayi ya zama ya amince daga salmu qabla iltiqa'il wali ma'ahu yaqatan kafin a ce wali ya kai yana gamuwa da annabi yana ganin annabi a barke yakunu ala khawfin min as-salbi yana daga koya daga yana kan tsoro na daga salbu na uzubillahi minhu muna neman tsare da Allah daga salbu amma har ya kai wannan matsayi da yake da annabi kuru-kuru ta ya zama ya amince daga salbu wata hasala min hadha alladhi zakarnahu to abu ya magana ta tabbata daga wannan abubuwa da muka ambata an haula da ayyukan da wayan san shugabanni radiyallahu anhum Allah ya dade su ya tabbata anna ru'yatuhu gana annabi sallallahu alaihi wasallama bi ayyin ra'si da idanun da ke kan kafi alamin hissi a zahiri wa ma ya taba uha da abin da ke bin maganin min al'akhaz anhu bayan ka gan shi ma ka karɓi wani abu wasu alihi bayan ka gan shi ka karɓi wani abu kuma ka tambaye shi ma amma ya arido da abin da ya bijiro maka wa mujawarati har ma ka nemi shawarar sabil umur a cikin al'amurra wa nahawu zalika da wani wannan kullu zalika duk wani abu da muka faɗa mumkinun aqlan sabitun naqlan a hankali mai yiwuwa ne a kuma nasoshi tabbatacce ne lamani aminu ba mai hanawa lima akrama wallahu fi wanda Allah girma ma da haka min al-awliya daga cikin waliyai ko huwa shi ganin annabi zahiri a karɓi wani abu a tambaye shi wani abu a shawarce shi a wani abu din karamati yana daga cikin jumlar karamomin su al-muttafaq ala jawazi su'iha wanda aka ittifaqi bisa da cewa halal ne aukuwar irin wannan da ahalin sunna a wurin malaman sunna radiyallahu alaihim Allah ya darzu ya sabuta ya ji wani suka tabbatar da cewa annabi rayiye ne ka gairihi kamar wani samin al-anbiya da annabawa alaihi wassalatu wassalam wa sabuta al-izini da kuma malaman sunna kuma sun tabbatar da izini fil khuruj yana yana fita yana da izini ya fita ko kuma su fita min qaburihim da qaburburan su والتصرف في تصرف في العالم العلوية في العوالم العلوية والسفلية عالم العلوي والسفلي بالدلائل القطعية لهجوج ونسكينك القائمة ونسك تبدت تصريحا أبين أو ضمن قول أقلت من النصوص الشرعية لدى نصوص نشرية قال جلال الدين السيوطي في أول كتابه a farkon littafinsa amba'ul azkiya'i li hayatil anbiya'i wato bawa masu kaifin hankali ko kuma labarin masu kaifin hankali cewa ga rayuwar annabawa ana bawa masu kaifin hankali labarin cewa annabawa rayayyu ne hayatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi rayuwar annaba cikin kabarinsa huwa fi wasairul anbiya'i da sauran annabawa عليه الصلاة والسلام ومن تعالى تبدا غريسي معلومة عندنا مو أورم أبنين لتفنني علما قطعيا علمي لتنين في ذات الرددي لما قام عندنا صور أبن يمترس من الأدلة لك حجوجي على ذلك تتغوانا وتواترت به الأخبار صبر من حديثيك كثيرا كودي وسنجور مغنى أكي وذكر من الأخبار ذلك على ذلك يا أنبتما حديثي والذي تتغوكي تتغوانا مغنى على بذا ما أخرجه الإمام مسلم أبن الإمام مسلم يفتر في سيه سيه عن أنس رضي الله عنه أنس الله يدريه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر موسى جاءت يا قبر أنه موسى فإذا هو حي إذا أنه موسى رأيه في قبره أتن قبرا فيصلي إن صلى قائما عليه ومن ذلك النبي جاء كنا بريكم أنه محمد ومن ذلك أنا لك وأن لي حديث الحديث حديث لما ذلك على الأنبياء والنباء أحياء الرائيون في قبورهم أتن قبر برنسو هم يسلون أتن أين سلا أتن قبر برنسو وعن ثابت عن قربك ثابت أنه قال لحميد الطويل يتي هل بلغك كلا باني يا كيمك أن أحدا يسلي في قبره غير الأنبياء ثم بند أنبا ما أقول لك سلا أتن قبر برنسو قال نعم سيتي إيه نعم الأباري وفي رواية عوات رواية سيتي فقال سيتي ما اللهم يا أبنجي أرزقني هذه الكرامة حميد الطويل كنا سيتي الله لما تعلم تعمل وأن كرامة عندما قول أنا متنا صلى أنا ركتكم باين الله ونغفر لك صلى تين قبر صلى فرويا سأكرويت أنه نقر على قبره باين يا رسول أكتون قبر صلى فوجدوا فوجده قائما سأخفى من شاقه دون كوي سلي ينا صلى كذا الله يا أمسى مصر ولك بند النباوة دمان دمي وسرقة جنباين الله سنة ننتين قبر سنة صلى وذكر وذكر القبر في هذه الأخبار أنبتا قبر إذا أكي أتكون الحديثين dalilin ai kaga yana nunawa cikin hali hayatul jasad cewa jikin furahiyye ne idan lau kana al muradu ar ruh da an ce da ruhi ne wai ake nufi lam yahtat li takhsisi bil qabri to ai da ba a ce bance shi da kabari ba shi ruhi na ruwansa da kabari amma tun da kaji an magana kabari to ai hadda jiki kenan qalahu fi tanwir al hulaq wa zakara fi anba'u al azkiya akana am ambata imam sidi ya ya ambata cikin wannan littafi عن البيهقي لإمام البيهقي أن من شواهد هذا الباب yana daga shaidu akan wannan babi da muke magana na rayuwa annabawa laqayuhu sallallahu alaihi wa sallam gamor da annabi yayi li jama'atin ga wasu jama'a min al-anbiya da annabawa fi lailatul isra'i a daren isra'i wa annahu kulluhum ko kallamahu annabi kuma ya gansu kuma ya magana da su ko kallamu kuma sun magana da shi وأنه من ذا الله رعا سيدنا موسى جاء النبي موسى قائما يسلي إنا سيدنا صلى وكذلك هكذا سيدنا عيسى يا بن سيدنا صلى وكذلك هكذا سيدنا إبراهيم يا بن سيدنا صلى وذكروا أنبتا سوى أنه, أنه كان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه idan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama a kabarinsa annabi sai ya masa sallama ويجيبه هنا أمسى مسك ما إذا تحدث أن يمس بغنا ومن من ثبت لو ها ثبتت لو هذه الكرامة daga cikin irin wanda wannan karama ta tabbata gare su na bayan ana gano a cikin kabarin suna galla sai dai Ali da Wafa radiyallahu anhu wanda muka ce wato dan sa yayi nasa da awar kudubiya din nan da muka faɗa ko zakar cewa Abdul Wahhab Sha'rani radiyallahu anhu ya faɗa anna Ibrahim al-Matbuli شيخ إبراهيم المتبولي رحمه الله الله يدريه يقول لنا سواء نحن خمسة مود يرني في الدنيا أبينا لا شيخ لنا بعمل دون شيء إلا رسول الله في النبي صلى الله عليه وسلم الحبيبي يعني نفسه في كلام والشيخ أبو مدينة الجوز يا لبكي والشيخ عبد الرحيم القماوي يا لبكي والشيخ أبو أبو سعود بن عشائر يا لبكي الشيخ أبو الحسن الشاذلي هذا الجمهور رقم علينا مقالة جنجهم فهم دون شيء kaga idan ka tambaya muna ganin ga muna tambayar ka kana ba mu amsa wa qala sahibul jaysh ne littafin jaysh ya turo ayran da annahu qala fi kitabi mizan rahmatur rabbaniya shine wannan littafi ba'ad an jazama bayan ya yanke yayi yanke bi anna al mujtahidina wato shugabannin mulkai dai maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmad ibn hanbali kamalikin wa shafi'i rahimahullah allah ya dare bi amsi ya kulu na dukkan suna cewa bi ru'ayat zatin shari'a ana ganin zatin annabi madaukaki ya fili har da afarke dukkan su wannan mustahidan wa yas'alunahu kuma har suna tambaya annabi amma ya hasajuna su'ala anhu ga abinda suke so tambaye ma nasuhu ga abin da ya faɗa na a cikin wannan littafin mizanur rahmatur rabbaniya a mizanur rahmatur mizanur rahmatur rabbaniya yace wa qarin shahara an kasirin min ulama'i da yawa ya shahara ya bayyana da yawa daga cikin waliyai allazina hum dun al'a'immati al-mujtahidin wanda ma ba su kai wayannan a wayannan shugabanni mujtahidan nan ba da muka faɗa fil maqami a matsayi annahum su kanu yastami'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna gamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wai saddiqum ahlu asrihim mutanen zamanin su kuma suna gaskata su akan cewa eh suna gana annabi kace ibrahim al-dasuqi kuma shaykh ibrahim al-dasuqi wa sayyidi shaykh jalal al-dasuqi yana da gaji wa zawawi yana da gaji wa abu al-abbas al-marsi yana da gaji wa abi madina al-gaus yana da gaji wa abi sa'ud yana da gaji والشاذلي أهل بدري وعبد الرحيم أهل بدري وجماعات جماعة جماعة ذكرناهم من أنبتيسوا في طبقات الأولياء يأتيون الجاد في طبقات الأولياء وفي هذا القدر يأتون ونولوا كفاية نائسة وذاتر عن المزيد غوار قاري ومن كان له عقل بدوا ليس لحمكلي وألقى السمع وهو شهيد ya kuma jefa wato kunnan sa yana mai shaida to kaga ganin annabi ya tsalata wa mutafa'atan abu ne wanda yake ja'izi naqlan ja'izi aqlan kashi kuma an kawo a cikin hadisi waɗanda suka yi annabi ya ayyar da ƙwararriye ne a cikin kabarinsa sauran annabawa ra'ayi ne a cikin kabarinsa daga cikin mawaje akwai kuma wanda irin wannan suna da irin wannan karama to da haka wannan ba abin mamaki bane ba abin da ya fi wannan duk aikin Allah ne Allah in ya ga dama kai ba abin da ya ya wato ya ya buwaye kuma shi to da haka Allah ba mu taslimi da dabrata fatiha da salati fatiha da salati fatiha نزول عليهم الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد لا تفتح لنا بحاء مواطن الله والتسليم يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله